أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سبيا صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين اللهم ثبت جلالي وأعلن الحق على لسانه وأعوذ بك من النظم وأمنا وأعوذ بك من الوكالة من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a barkanmu da azumi yau goma ga wata a shekara dubu daya dari hudu da arba'in da hudu da arba'in da biyar wadda ya daidai da ishirin ga wata a shekara wata uku shekara dubu biyu da dari hudu da shekara dubu biyu da ashirin da hudu cikin tafsirin alkur'ani da girma da yake gudanarwa a nazariyar mulana shekha sharif ibrahim salim husayn radiyallahu ta'ala anhu inda jiya muka shiga suratu maryam a alayhi a muna cikin addu'a ta annabi zakariya akan Allah ya bashi ka wanda zai wanzar da addini saboda ya ga ɗan babbanninsa sun shagarta da duniya shi ne yake cewa ubangiji wa in ya fitul mawali min warai ina jin tsoron ɗan babbanni na a baya ba ta su wanzar da addinin ka ba allazina yalunani fil nasabi hum abna'u ammihi sun tabbafarsa ba'da mauti bayan wato bakinsa al-mudayyi uddila da su tozar da addini لأنهم من شرار بني إسرائيل بل أن بفرنين ناسا سنة تشكين أشرارين يهوداوة لا بد أن يبدلوا الدين ويغيرونه باب مكوى ناس تنزع الدين الله abin da ya sa ya faɗi haka ra'a ne kan amalin ya ga haka ne a cikin ayyukansu bari ma mai fiskihim وشرهم أنهم واتوا إن بقوا ولا أوائف له غيرهم إذا سك والزو شيكو باشي لمكا يجيو سلسو سيبدلون الدين لا ستنزع الدين ويضيعونه لا ستوزر تاشي وكانت امرأتي آخرا يتي كما ما تسا بس تبع يدوها fahabli min ladunka waliya da haka ka bani magaji daga gare ka Allah shi wannan magaji ya riku ne zai gaje sa hada huwa allati kana wato yumassidu lahu habli ya maula ya min ladunka ay indika waliya ibnan yarithuni ay yatawalla amra ad-din ba'di zai yi lamarin addini bayan sa haka nan wa yarisu min ali yaqub sai gado daga wato dangin annabi yaqub saboda shi annabi zakariya zuriyar annabi yaqub ne akwai ɗansa yahuda wanda shi ne ɗansa babba to shira daga cikin zuriyarsa eh ai yarisu ilma wal nubuwat ya gaji ilimi da kuma annabta bayan haka yace ya Allah waj'alhu rabbi radiya ka sanya shi yardajje marsiyar indaka ya zamo yardajje a wurinka ya dace mutum ya zamanto tun kafin ya aiki a yana musu addu'a eh bayan ya haife su ma ya yi musu addu'a Allah ya leda su mutane tun daga yanzu waɗannan kaga annabawan Allah ne kamar misali sai da Allah kaga ta roki Allah ya ba ta irin wannan biya ko kada Allah ya ba ta wannan biya ya ba ta jika wanda babu kamar shi haka shi ma annabi Zakariya ya roki Allah ya ba shi zuri'a ta gari to kaga abin da Allah ya ba shi wannan shine iyaye na gari ya dace iyaye a rika wa ƴaƴa addu'a ko da suna wani abu ba daidai ba ba zaki su za ku yi ba ya rika korafi za ku yi ba da abin da kuke faɗa a kai ƴaƴanku to zai bi su idan ko kai sanadiyar lalacewar ɗanka guda ɗaya to kai kuma zai zama maka tozarci da Allah ya baka ɗa a matsayin kiwo ne ba a matsayin wato ka iko da wulakanta shi da tozarta shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulu aljannata sayyi'ul malakati mai muzan tariko wato baya shiga aljanna idan Allah ya sa ɗa a karkashinka ko ya sa wani bawa to kada ka musanta masa a matsayin sa dan yana karkashin ka yana ikon ka a a annabi yace ku taimaki ƴaƴanku akan su muku biyayya ku daina sa ƴaƴanku abubuwan da ba sa yi su kan gare mu da abin da ka san ɗanka ba zai iya yi ba to kakka takura shi da haka ba zai taimake shi akan biyayya ba in ko bai maka biyayya kai ma ka yi asara idan ka zama sanadiyar lalacewar al'umma annabi to kai ma fa kana da commission Allah zai dora maka daga cikin abin da yake aikatawa shine wanda akwai hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace man salla sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha duk wanda ya wato sunnar da aiki mara kyau to zunubin wannan aiki yana kansa da kuma wanda ya yi wannan aikin ba za a sauye wato zunubin kowa a cikinsu ba da haka iyaye a kula a yi roƙo a yi addu'a Allah ya ba mu cin ‘ya'ya na gari tun kafin ma ya same su eh kuma duk abin da ka gaya wa ɗanka to kamar addu'a ne kana faɗa ka ce akwai mala'ika zai ce amin kawai in dai wato abin haka yake ويرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا أبنجي كسنيا شئنا يرزج أولك إيه. رأى الأدب في دعائه يا كيا يلدبي أدرس طلب من الله أن يهب له الولد يا لما دق ألا يباشي تا وقبل أن يذكر الولد ذكر الحضرة حضرة الله تبارك وتعالى gabani ya ambaci wannan ɗa sai da ya ambaci wato hadaran Allah ya ce hadli min ladunka ka ga ai hadli waliyin shi ne maƙuyinsa amma sai ya kawo wani abu a tsakani shi ne wato min ladunka ya girmama Allah ya gabatar da shi lam yakun waliyan min ladunka alwaladu allazi huwa matlabuhu akhara dan da shine bukatunsa ya jinkirta shi a ta'adduban ma'a khaliki dan ladabi tare da mahalicinsa Allah tabaraka wata'ala bali hada istajaba Allah du'a'ahu dan haka ne Allah sai an sa masa addu'arsa wa afahu waladan ya bashi da fauka ma kana yarki saman yanda yake ma fata wa hadhihi al-wirasatu bil ilmi wan nubuwati ila bil mali wannan gado da zai yi ya risu ni wa ya risu min ali yaquba gado ne da ilimi da annabtaka ba dukiya ba eh yaqulu rasul sallallahu alaihi wa sallam annabi yana cewa inna ma'ashira al-anbiya a wata riwaya nahnu ma'ashira al-anbiya la nuraku yace su jama'ar annabawa ba a gadon su fama taraknahu sadaqatun duk abin da muka bar shi sadaka ce al'umma ita za ta yi amfani da abin da suka bari na duniya zai zama kamar wakafi na falwiratata bin nasabi fi haƙƙin anbiya ya kore gado da dangi a haƙƙin annabawa sai ya ce al'ulama'u warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa asbataha bil ittisabi ya tabbatar da ita wato gadon da nema ne wanda faha ya kore ta bi intisabi dangantuwa idan ka zama wato dangin annabawa ba za ka samu wannan abin da Allah ya ba su ba sai dai ka nema eh sai Allah tabaraka wa ta'ala yace masa ya zakariya na'am a'a ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulam yace to annabi zakariya muna maka albishir da wani da da zai gaje ka kamar da karo ka sunansa yahya hada suhu lam naj'al lahu min qablu samiya yace ba a taɓa sa masa mai suna irin wannan suna ba musamman yahya la yujid wulida ismuhu yahya qabla an yahya hada yani tun kafin ma a haife ta an faɗi sunansa yahya ولا يوجد ولد جاء اسمه قبل ميلاده سوى يحيى يحكى أن سارة زوجة إبراهيم عليه السلام أنا بعد الأباري سيدة سارة أقول كرشي ما سارة أوصل سارة أما أكراتي سارة أن سارة زوجة إبراهيم سيدة سارة ما ترى النبي إبراهيم عليه السلام كان اسمها أسارة ko أسارة wato sunanta asaratu ne da alif ne fi lokacin ibrana la talidu ba ta haihuwa fasarat aqiman ta zama aqimiya falamma arada Allah an yahaba laha waladan yayin da Allah ya so ba wa sai da saratu wato ada jaa jibril wa qala suha saratu yace sunanta to saratu ba asaratu an ci da alif alif kenan فقالت يا إبراهيم نقص من اسمي نقص من اسمي حقه أن توي هرتي بداء أشكين واتو سنانا قيل لها ذلك الحرف يبقى لولد لولد لولد لك يحيى wato wannan harafi zai wanzu ga wani danki da zai rayu kana kana suhu hayya asalin sunan hayya ne fa أجعل الياء في يحيى فصار يحيى في أكا سنيا ياء واتو أشكي يحيى حيئ كنا سيدبنتو يحيى واتو ألسين أن شنجا تتاقوم يا ينا لك أشكي هروف التأويل سمي يحيى لأنه حي به رهن أمه أن كراشي يحيى إن saboda mahaifar ma'aifiyarsa ta rayu ne da shi kaga da bata aife shi ai baka da baya wasu miya yahya لأنه حي به الدين دان الدين كما يرى يدش فصار حياة لأبيه وأمه أكي زمنتو رأيواتي كما أيتنسى دما أيتيسى وحياة للدين الإلهي كما رأيواتي الدين الله ويحيى به أبوه أكي لو كما ما أيتنسى زي رأيوش الولد إذا كان صالحا مباركا لا إذا يزمن جريم البركة كان يحيى اسم أبيه به بعد موت أبيه yace sunan ma'aifinsa zai rayu da shi bayan rasuwan ma'aifin kama hayya adamu bismi shitin wato kamar yadda annabi adamu ya rayu da sunan wato annabi shisu eh wanda shi jaddin rasul sallallahu alaihi wasallam yana cikin kakannin annabi annabi shisu din a cikin ƴaƴan annabi adamu wa kama hayya nuhun bismi sami kamar wato annabi Nuhu ya rayu da sunan ɗansa samu, kadalika hayya Zakariya duk Yahya. To haka na annabi Zakariya ya rayu da sunan ɗansa Yahya, eh, Ummu Yahya Isha'u bintu Faƙuda, wato shi Yahya sunan ma'aifiyarsa Isha'u, ita ce uwar Hannatu, wato dukkansu ‘ya'yan wato Faƙuda ne, wasu na karanta shi da Faƙuda. eh wasu kuma ba alif din ma faqud kawai eh ummu maryama iyar annabi a iyar sai da maryam sunanta kuma hannatu bintu faquda kaje insha'u da hannatu kenan wa da kanwace ko eh falida tajidu fi hadith al-isra da ka zaka samu a hadithin isra'i يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه واتو وجد ابني وجد ابني الخالتين يا سامو يا إنا إناني قدادي في السماء الثانية يحيى وعيسى أما حقيقة واتوشي النبي عيسى إن ɗane ga ɗan annabi zakariya tun da ka ga ma'aifiyarsa hannatu ne ita ta aiki sai da maryam shi kuma iyarsa isha'u ƴar'uwar hannatu ne da aka kaga ai ita wannan sai da maryam da sai da da ya su ne ƴaƴawa da kali ko shi annabi isa tamkar ɗane yake a wajen annabi yahya amma su a larabci dukkan dangin uwa ana kiransa kawu kawai an gane ai shi yasa aka ce ibnul khalid ai aikin nani guda biyu amma yin a yaren mu ne mu za mu ce wato ba aikin nani ɗaya ɗan ne ai yau wata wannan shine dalili duk da ma wasu suna ganin akwai sabani haka din eh na'am قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا na'am wato sai annabi annabi zakariya da ya wannan addu'a sai ke mamaki amma wannan al'adance ne ba a wajen Allah ba tun da ya roki Allah ya san Allah zai yi haka qala rabbi anna yakunu li gulam mamaki yaro zai kasance gare ni alhali matarsa wato ba ta haihuwa wa qad balagtu itiyan min al-kibri kibri ya kai wato karshe na girma na tsufa ta'ajjaba kaifa yakunu hadha adatan yayi mamaki sai haka zai zamanto al'ada amma min janibi qudratillahi falisa fi hadha ajab ta bangare ikon Allah babu mamaki a wannan li'anna Allah yakhluqu ma yasha ai Allah yana halitta abin da yaso ne wa amma min babil adati famra'atun aqirun abadin al'ada mace da bata aihuwa asha 98 sanatan ta rayu shekara a wato 98 a wani riwaya kenan wa rajulun balaga 120 sanata shi ma kauli ne ala kauli haka nan mutum da ya kai shekara 120 a ce akwai yaro tsakanin su alwalad minhu ma qaribu ai akwai yi mamaki wa ajibun fali hada istagraba wato da haka ne yayi mamaki هذا ليس من باب قدرة الله ولكن من باب العدد إيه. نعم قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا take Allah tabaraka wata'ala sai ce masa a ta harshen mala'ika hakanan Allah zai halicci wato yaro daga gare ku eh يخلق الغلام منكما من الهرمين من هذا الشيخ الكبير ومن هذه الأجوز الآكل يخرج الله منكم الولد الذي تشدتان جريكم إيه قال ربك هو علي هين أي ولن أبني بخلق ذاتي بأن أرد عليك قوة الجماع لداومك لأركم واتو سادوا وأفكد رحم امرأتك واتو نابودا mahaifan matanka lil aluki wato dan karban wato ruwa wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a mantawa kai ne ai dama ni da halicce ka tun da babu kai atabil hujjati ala anna Allah tabaaraka wa ta'ala hayyin alayhi hadha bi qawlihi wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a awjada dhatahu min al-adam ya samar da zatin annabi zakariya daga babu ne wa atahu sifatan ai ya bashi wata sifa ai hada asabu min an yurda alaihi sifatan wanda ya fi wahala a ce ya dawo masa da wata sifa da ya bashi tun da da bashi da ita ya bashi zakariya kana adaman laysa bi shay hada dalilun ala anna al-adama laysa bi shay wa lam takun shay'a kana laysa bi shay awjada Allah dhatahu wa awjada lahu sifatin minha al-quwwatu ala al-jima'i Allah ya samar da zatinsa ya saman masa sifofi daga cikin sifofin shine Allah ba shi karfi akan kusanta iyali daga baya wasalabahu wasalabahu hadhihi sifati wato ya kwace masa waɗannan sifofi da ka raddu hadhihi sifati bi halatiha dawo da waɗannan sifofi a halin su aisaru min ijadi zatin bi sifatiha kamilatin ko kamilatin shi yafi sauki akan wato samar da zaci da sifofinta cikakkiya a nan ta yakkana zakariya haga annabi zakariya sai tabbatar da haka wa ta ƙarnar suhu ila sur'atin mubasharihi take rayuka sai ta yi bege zuwa ga wannan da aka yi masa albishir da shi din wane ne na'am قال رب اجعل لي آية na'am قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا na'am wato sai ya roƙi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sa masa alama da zai gane a kan cewa zai samu ta eh ij'alni ayatan alamatan ala hamli imra'ati ka sa mini alama akan ɗaukar cikin matata qala ayatuka alayhi alamarka a gare sa Allah tukallima nasa a ba za ka yi wa mutane magana ai tantani min kalami bi khilafi zikrillah sabanin zikirin Allah tsawon wato rana uku bi ayyamiha sawiya idan asbahta yawman idan ka waye gari wata rana wa ajasta an kalami ma al makhluqin daga yin magana tare da halittu walam ta'jaz an zikrillah amma ba ka gaza ambaton Allah ba fadalika alamatun alamatu hamli zawjatika wannan shine alamar wato daukan juna na matarka eh insha Allah ثلاثة ليالي بأيام نعم فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا آه، وبنجي سي قال cewa فخرج على قومه من المحراب wato lokaci da yayi sai annabi wato zakariya ya fito wa mutanensa daga masallaci wa kanu yantazirunahu li yaftaha lahu suna jiransa da ya buɗe musu sallah li sallu fihi bi amrihi ala al'adati in tazaruhu li yaftaha lahum fa awha ilayhi sai musu nuni yace ku yi sallah bukuratan safe wa ashiyan yammaci ajaza an mukalamati ya jaza yi musu magana ashara lahum annahum yabqawna yadhkuruna Allah tabaaraka wa ta'ala su wanzu suna ambatan Allah fa alimu anna zawjatahu hamalat yahya sai suka san matarsa ta ɗauki juna ɗaya haya. Wa ba da wiladati bi sanatai ne fi sanati salisati. Wato bayan haihuwar annabi ya haya ɗin da shekara biyu a shekara ta uku. Waɗanda suke cewa babu maulidi a Ƙur'ani ba ma na annabi ba gashi wannan kaga maulidin annaba ne duka ake kawo. Tun daga surar su Maryam muke karantawa. Menene maulidi ka ba tarihin haihuwar mutum ba? Eh, balle na annabi sallallahu alaihi wasallama idan kace ba a kawo na annabi ba ai ka yadda da sunna dai ko ka je ka duba tarihin annabi yanzu ba ai tarihin haihuwarsa ba wanda littattafai nawa ma aka rubuta a wannan babi idan ko a qur'ani za a yi tarihin maulidin annabi to qur'ani ka duk zai kare a wannan eh bana idan ka dauki wato babin maulidin annabi ai fadin sa ya wuce tunani ai shi ko qur'ani na Allah ya sauko da shi saboda al'umma su karanta shi eh إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر ذاك إذا أكثر ذا أبقاو موليد النبي أشكي تو ده هكا وأي قرآن زي بلاك أي هكا تشيشيوا وأن شي قرآن ذيك ما هالين النبي إذو ستسمى لن هالين النبي تو إذا أكا دي وجهاي هو قوفا دنجل زكذا أكثر ذا أزري يلومك إنا جاي ولاك هكا تشيشيوا إيه to da haka wannan magana ba gaskiya ba ne da abin da yake da asali addini to ba a bukatar wani hujja a kai da shi waɗannan annaba ake ba mu tarihi yadda aka aka haife su saboda haka aka zauna ba wani abu ake a gaban maulidi wannan shi ne eh ga qur'ani yana magana a kai bayan shekara uku sai Allah ya ce wa annabi Yahya na'am
يا يحيى خذ الكتاب بقوة na'am وآتيناه الحكم صبيا wato ubangiji tabaraka wata'ala baya bada annabtaka sai bayan shekara 40 amma kamar annabi Yahaya tun ranar da aka haife shi aka bashi annabtaka da mu karanta a gaba shi ko annabi Yahaya an bashi annabtaka yana da shekara 3 eh dan haka baiwa Allah Allah yana yin ta yanda ya ga dama a cikin malamai ma akwai wannan daga cikin malamanmu akwai wanda kawai suna yin karatu saboda yi wa Allah ladabi ne tunda Allah ya ƙara ilimi karanta shi ake suke karatu amma da ba sa buƙatar karatu dama Allah ya ba su kawai wa allama adam al-asma duk da aka faɗa malami ne koyar da shi an gane yaro to da haka tidda masu la yara suke zuwa da baiwarsu a bai wuce bai kai wata ɗaya ba a guru dan shewa ciku ya gaya mini Dr. Sanusi ya ce lokacin da shau a cikin yake da rai tun ba a fi su ya kai kamar shekara saba'in yanzu. Idan bakin Maiduguri suka je wajen shau a ciku, to yana sa hadimai suna musu hidima. Kowanne irin tawaga ta zo inda shau a suka zo da su, to shau a ciku yana sa hadimai su musu hidima. Amma wani lokaci sai ta ga matar shi kenan sai ka ga shi a ciku da kansa yake ɗaukar abinci yana kaiwa idan wani lokaci sai take tambayar shi "Ah, ya aka yi idan wani lokaci idan suka zo kana sa hadimai su yi hidima lokaci kuma idan suka zo sai ga kai ma kana ɗauka abinci kana kaiwa ya ce iri ya ce tawagar amadu yarwa suka zo ya ce akwai wani yaro sunansa shiri ibrahim sani ya ce shi ne nake kaiwa abinci wannan shi ne dalili bayan nan sai ta tambaye shi ta ce shirif ran salin nan kama wannan shi ne ne haka da kake masa hidima sai ta ce masa ya ce mata ya ce daga ruwa zuwa ruwa ya ce babu sa'a kamar shi tun yana yaro a lokaci kage yanzu shehi yana da shekara tamanin ko da shida ne a shekara saba'in da wuce shekara sha shida ba ya ce a sa'ansa daga maliya zuwa ƙarshen ruwa ba shi da sa'a kuma akwai lokacin da zai zo duk abin da muke kai din da shine zai haushe yasa nake masu hidima to za ka san cewa dama da baiwansu suke zuwa ba wai neman abun ba akai kaga gashi shekara uku ubangiji tabaraka wa ta'ala yake faɗa ya yahya khudh kitaba bi quwwa aw Allahu ila yahya Allah da kansa ya wahi zuwa ga annabi yahya wa huwa ibn 30 sinina yana dan shekaru uku الأنبياء يبعثون على رأس أربعين النبوة أنا أيكوس لي إذا سكت شيكرو أربعين إلا يحيى بعثه الله على رأس ثلاث سنين ألا أيكوشي أكن شيكرا أكل بقوة كما يشيكر إوانا للتافي da ƙarfi ƙarfin da Allah ya bashi eh ba wai ya rike sa da ƙarfi ba a ƙarfin da Allah ya ba shi yake kari wannan littafin da ƙarfin da na baka in ba haka ba ta ɗan shekara uku zai rike annabtaka da manzanci shine shobra shi alquwwatul ilahiyyatu allati amadda biha zakariya biha aujada yahya ƙarfin da Allah ya dawo wa annabi zakariya bayan ya tsufa yana da shekara 120 Allah ya dawo masa da ƙarfinsa to wannan ƙarfin shine wato Allah ya sa wa annabi haya kuma. Baƙiyar tilka alkuwatun ilahiyyatu fi Yahya, wannan ƙarfi na Allah ya wanzu wato tare da annabi haya fa aka dalkita ba bi kowace ya ce bi tilkar kowace, wa huwabin talafi sinina yana shekara uku. Wa baƙiyar bi tilkar kowace ya wanzu da wannan ƙarfi rasu ga duniya. yana mai kin duniya wa shahawatiha da sha'awar duniya lam yubashir imra'atan qattu bi ta'bugayya da mace ba kamar da bukaranta a Ali Imran wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan min as-salihin wa ma hamma bi sayyi'atin qattu ahra an yaf'alaha bi taba nufar wani abu mara kyau balle ma ya aikata ta duk da Allah yace wa khuliqa al-insanu da'ifa ولكن القوة الإلهية التي منها وجد يحيى كرفو أبنجي إذا أكسام النبي هياد إتا بقيت معه تاوز تاريد الشيء فبقي في تلك القوة وتسي وزكتون الكرفي ذاك هدرا ألا تيمس مغنى خاطبته الحضرة تنا تيمس يا يحيى خذ في كتاب بقوة إيه وآتيناه الحكم ألا باشي أن ابتكى صبيا فينا يارو ابن ثلاث سنين وحن... نعم وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا نعم ubangiji tabaraka wa ta'ala wato ya samar da shi a matsayin rahma ga mutane kamar yadda Allah ya faɗa wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin eh hanan yana nufin rahma ne hanana kaza hanani ko na ibnul qayyim min ladunna wato tausayi ne ga mutane daga gare mu Allah ya bayar da su saboda a lokacin banu Isra'il suna cikin wato halaka wa zakatan kuma yayi haka a matsayin wato kyauta gare su wa kana taqiyan ya zamo mai tsoron Allah ne na'am wa bawwan biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya kuma ya zamo mai kyautatawa ne ga ma'aifansa bai zamanto dabberi mai girman kai wato mai safon Allah ba na'am وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا Ubangiji ya ce aminci ya tabbata gare shi ko amincin Allah ya tabbata gare shi ranar da aka aka aife sa kuma ranar da zai mutu ma cikin amincin Allah ranar da zai tashi kuma zai tashe sa cikin aminci. A fi hadhihi al-ayyam al-maqufati allati yara fiha ma yara yarahu qablaha fa huwa aminu. الإنسان يوم الولادة خطر عليه mutum rana haihuwa yawmal miladi rana haihuwa hatsari ne gare shi zai iya mutuwa a rana ai ne zai zo iya eh wa yawmal mauti kadalika ranar da zai mutu ma yana cikin hatsari zai iya mutuwa ba imani Allah ya kiyaye a wa yawmal qiyamati haka nan wato ranar tashin alkiyama ma zai zamanto a cikin wato tsoro saboda bai san makomarsa ba hadil ayyamu salatatu waɗannan kwanaki guda uku ranar haihuwa ranar mutuwa ranar tashin alkiyama kullu yawmin minha wato maqufun ala insani eh duk wani wato ranar uku abin tsoro ne ga dan adam amma wa yahya alaihi salamun fi hadil ayyami salatatu Allah ya ce amincinsa ya tabbata gare shi waɗannan kwanaki guda uku. Faja a Yahya, rasiban duniya. Annabi Yahya ya zo yana wato kin duniya mushtaqilan bi ibadatillahi tabaraka wa ta'ala. Ya shagalta da bautar Allah, mun'azilan 'anil khalqi, yabki laylan wa nahar. Ya ne tafi halittu duka yana kuka dare da rana. Eh, yawmun min al-ayyami khataba Zakariya rabbahu. wata rana sai annabi zakariyawa zakariya yawa baban shi magana sai yace ya rabbi talabtu minka waladan li unisani na nemi da daga wajenka dan ya dauke mun kewa a ataita ni waladan ka ko bani da walakin hada waladu lam yunisni bai dauke masa kewa ba eh yahya ma anatan sai na annabi yahya bai taba dauke masa kewa ba ma jalasa ma'ahu walau marratan wahidatan bai zauna da baban shi ko so ɗaya ba an gane ya baya magana kwata-kwata shi eh kaji manya kana raji du'a ka to ka koma addu'an ka me kace muni balabta waliyan ai ka nemi waliyi habli min ladunka waliya kace ko wal awliya'u la yu'nisuna ahda su waliye ba sa daukewa kowa kewa inna ma yastaghiluna bi rabbihim suna shagalta da ubangijinsu kaji ai idan kai dan uwa wali to ka ka ji dadi amma ka shiga to bai ma san da kai ba in dai mutum ya kai inda kai ba wai dan uwa dan waye wannan manta su ake sai ka ga an kira ka a waya kika ce yau Allah sarki wane an gane ai za ka manta da kowa a duniyar nan ba zai yiwu ba eh zuciyar da Allah ya kalle ta to za ka manta kowa ranar da kaga wani dan uwana ne wani dan kaza na ne wani dan kaza na ne malam baka je inda ya dace ba amma in ka je ba a wannan magana ko dangi ko menene kai ka damu da wannan eh a wajen Allah ba dangi ai fala an saba mai bainahu ba ku dangi ai ba an sai a lahira a nan duniya malam rahimuka at-taqwa dun Allah shine naka ai haka da baki ya yahya haka annabi yahya ya zauna wa huwa asiru li isa yayi zamani sai da annabi isa يحيى تجلى له الجلال شيء النبي يحيى جلال الله بمعنى أنني شيء مثل تجلي فلا تراه إلا باكيا عابدا زاهدا بعدك جنش سينا كوكا ينا بوتا ينا قد الدنيا بخلاف عيسى تجلى له الجمال ساقاني النبي عيسى واندوات لطف الله أي سوئي دا ساور الله شيء مثل تجلي شيء إيه فلا تراه إلا مبتسما دائما kullum za ka gan shi yana murmushi mun basitan wato yana shimfiɗe wa mutane shi wanda a cikin bas da yake wannan ciki a cikin kaf da yake kuma kowanne wani yake da Allah yake ajiye su akwai wani wali kullum za ka gan shi kamar kuka yake akwai wani wali kuma kullum dariya baya yanke masa an ce akwai wanda Allah yake musu cakulkuli an gane ayi za a gan su kullum suna cikin dariya akwai sai bimahi shodo ya taɓa cewa wai dariyar shi ya yawa sai na cewa babba na ce mishi ai akwai wanda Allah yake musu tajalli da sunansa muta'ali kullum suna dariya waɗannan da aka baya yankewa ya ce to wannan suna ciki ce baban shi haka yake an gada yau wasu ba dariya ba da baya yanke musu haka suke a wajen Allah tajalli ne na muta'ali ba wani matsala bane kullama laqiyahu yahya yaqulu lahu anta da'iman tafhaku kai kullum gashi kana dariya ka annaka aminu bi bakrillah tabkar ka amincewa kamun Allah yaqulu lahu yaqulu lahu isa ka annaka aysu min rahmatillah kai kuma kamar ya kai yake kauna wa rahman Allah kuma ibn khalati wal niyat tu'athiru da'iman fi ashiya sho ibrahim yace ya niyoyi suna yin tasiri a kowanne abu shi yasa kullum zaka ji muna karanta innamal a'malu binniyat wannan hadisi da arrahimu la yarhamuhumur rahman suna daga cikin hadisai wanda malaman hadisai suke fara maganar su shi me yasa suna son mutane su wato sifantu da waɗannan abin da yake ciki duk abin da kake yin niyya zaka same shi zaka zama an gane idan kai niyya yanzu kace sai na zama wato a hamshakin mai kuɗi zaka zama ka nema ka gani in dai kuma kai niyyar to zaka nema in kace kuma ina so na zama malami babu kamar ni ko ko likita wanda babu kamar ni consultant ko to da haka duk waɗannan abubuwan in kai niyya za ka zama da haka idan mutum ka ga yana cewa yana son abu amma bai samu bai bai niyya ba mana a a ha ba mana in ka niyya za ka samu eh to shine zakara alqur'anu durriyatan wato durriyatan ba'daha min ba'd Allah ya ambaci wato annabawa cewa a ya ambaci qur'ani yace su annabawa sashen su daga sashe inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alalamin sai ce zuriyatan ba'daha min ba'd zuriya ce sashe daga sashe zuriya shi muna karantawa kowanne salihin bawa sai mun ce zuri'an wane a cikin waɗannan annabawa wani zai yi kakansa na ashirin ne malam da muke faɗa kamar yanzu misali annabi zakariya da aka ce jikan annabi yaqub ne a tsakaninsu shekaru fa da yawa ya fi dubu so dan gidan zuriyar annabi yahuda ne kaji sun yi shawu ne na kusa-kusa da muka karanta ko wanda dan gidan nun nun kuma dan gidan ifratim ifratim dan gidan annabi yusuf saboda haka dukkan annabawa wato sashen su daga sashe ne al-anbiya'u abna'ul anbiya annabawa su ya'an annabawa ne wal ulama'u ghaliban abna'ul ulama'i su ma malamai mafi rinjaye za ka ga wato ‘ya'yan malamai ne, jini ɗin baya canjawa, eh, annasu ma'adi, annabi yake mutane asali-asali ne, inda ake tona a samu gol a nan za a samu gol, in ka tona ba za ka samu bakin ƙarfi ko shekara dubu nawa ka zo ka tona wannan abin shi za ka samu ko, to haka asali yake. Dama Allah da ya zo halittar wato mutane, halittar annabi Adamu a wannan ruwa da aka kawo aka kwaɓa wannan ƙasa ita ce halin mutane da haka wannan kwaɓawa da aka yi zai canja ne to wanda akwai ruwa mai daɗi a cikin wato ƙasan shi ɗin zai zama mutumin kirki wanda kuma ruwan yana da gishiri-gishiri fa sai a hankali akwai wanda kuma an ɗan shuɗa halatsu amalan salihar wa akhar sayyi'a wani kuma cuɗi ko zai ka ga yau a kirki yau ba a kirki ba to da haka wannan abun baya canzawa idan ka zo ka samu kakan mutum ka samu jikansa sai dai idan baka san kakan bane amma da ka san kakanka baka bukata kana ganin shi ma za ka ce a'a wannan ka ai jikan wani ne a komai na shi to haka shi ma in jikansa in shekara ɗari nawa za a yi wannan abun baya canzawa to da haka za ka ga malamai su suke haifan malamai eh kuma koya ne ne in dai zuri'an malamai ne sosai ka gan shi da wani abu an fahimta sai ka ga wani abu duk abin da yake addini nan ne sai ka samu a kaddara ce shirkin mazinaci ne na ƙarshe ba to sai ka samu addini in ma shaye-shaye ke sai ka sami da wannan sharmu a kaddara boko ta kai boko ta kai ƙarshe in ka je da dirra ka gan shi da sharbi to wannan shi zai nuna maka asalinsa haka abubuwa suke tafiya Allah ya kiyaye wal ulama'u ghaliban a mafi rinjaye ba wai duka ba ana samun wanda suke fitowa daga gidaje ba na malamai kuma su zama malamai amma annabawa ba haka bane annabawa sai annabawa amma malamai idan ka zo ka biyu malami da ka zama malami amma ba kai ta kai ka kai wannan wanda zuri'an malami ba zai yi ba idan aka samu wannan zuri'an malami ne ko zuri'an malamai ne wannan ba zuri'an malamai suke karatu to kawai suna taimakon wannan din ko yaushe sai ya wuce su kun gada ya ko yaushe ne sai ya wuce su ba gasa suka yi da shi ko mene ne suka yi wahala suke da to shi gadon sa ne ai shi wannan kuma ba taya sai yake ba eh taya su yi ake yi to dan haka haka Allah ya abun sa wal kuffaru ghaliban abna'ul kuffar kafirai ma mafi rinjaye ƴaƴan su kafirai ne wal muslimuna ghaliban abna'ul muslimin wa hada ghaliban dhurriyatun ba'daha min ba'd illa idza kana 'arad 'aridun sai dai wani abu mai bijira ya bijiro yughayyiru hadhihi al'adata zai canje wannan al'ada ka samu waɗannan abubuwa ƴaƴansu sun kau daga layin su to sai dai wani abu ya faru idan ka samu mutum dan iska tantiri ya aiki ɗa na gari to a ranar da ɗan ya shiga cikinsa ya shiga ya Allah uban ya aikata wani aikin alheri ne to wannan haske shi ya bugi yaron sai yaron ya fito na gari amma fa akwai ƙura dole sai an samu ƙura mana fi higa hannu an gada sai an samu ƙura a dole ne Allah ya kiyaye don wallahi Allah ba a taɓa shi in dai kace za ka wa Allah tawaye kai abin da ka ga dama to wallahi za ka rika ganin ƙura komin kirkin da mutum yake sai ya rika ganin ƙura a cikin zuriyarsa da haka a kiyaye Allah wallahi ba a taɓa Allah in dai ka taɓa Allah ba zai bari ba alƙawarinsa ba ya canjawa eh shi ne shi Ibrahim ya ce wani ya su aizan tu'asiru niyoyi suna tasiri sosai inna maryama ra'at sadanata baitin muqaddas wato a sai da hannatu ta ga masu hidimar wato kudus kanu sufiyatan fi zamani sufaye ne masu bautan Allah ne a zamanin su yastaghiluna bi ibadatillah haka suna shagalta da bautan Allah haka ne idan sarakuna ne ba sarakuna suke aika idan misali nan sun tashi daga nan sun tafi wani guri to sun je sarautar kuma ya su gaure kuma ko ba su yi ta ba sai ka ga alamar yanzu haka akwai zuriyar dan koji a Sudan Allah ya da su suna da masarautu kuma a can din ba an gada yanzu ba waɗannan din suna zuwa wurin su akwai gurno da sauran kasala duk akwai zuriyar su suna zuwa wurin su an gane kasala din suna da alaka da gidan moji bushe sosai suna zumunta su ziyartar juna eh sosai shine yace yastaghiluna bi ibadati llahi wa khidmati almasjid suna shagalta da bautar Allah da hidimar masallaci rasidina li ahwali dunya suna masu barin halayen duniya da taga waɗannan abubuwan da suke yi fa talabat min Allah waladan sai ta roki Allah ya ba ta ɗa ya kunu minhu zai kasance daga cikin waɗannan to ya aka yi sai shau ya ce ɗolgun ila asali niyyarsu ka duba asalin niyyar hannatu ta ga wannan abin da suke sai ta so Allah ya ba ta ɗaya ta kai wanda zai shiga cikin wannan aiki shi mana alheri fa ja Allah hablatun hiya maryam wato sai mace ta samu sai da maryam inda take cewa إني وضعتها أنثى لما جاءت أنثى يعند تزوم تتيه ولكن هي أصلا نيتها أن تكون من عبدة الله تبارك وتعالى تازو أمتي أما أصل النية تتنا سمي بوتان الله نه كما تزمنتو يزمنتو من خدمة المسجد من أولياء الله الذين يشتغلون بطاعته آناء الليل وأطراف النهار waliyan Allah wanda za su shagalta da bautar Allah dare da rana ja'at maryam urta sai da maryam sai ta zo a mace walakin urta ka zakar kaji mace ce tamkar namiji eh hatta zukirat ma'ar rijal har ake ambatanta tare da mazaje akwai sufaye suna cewa ko nisa'una rijalun wa rijaluna jibalun an gane ai matan mu maza ne mazan mu duwatsu ne eh wa wusifat bi sifatir rijal har ake zuwa ana sifanta ta da sifar wato mazaji wa dhukira fil qur'ani wa laysa fil qur'ani dhikru imra'atin siwaha an ambace ta a qur'ani amma babu ambaton sunan wata mace a qur'ani sai ita sai da malai an ambace ta kusan so 30 eh bi asli niyyati ummiha da asalin niyyar mamanta wa halatu maryama hiya allati ba'athat zakariya li talab yahya halin da sai da maryam ko take shi yasa annabi zakariya shi ma yana da to kaga ai niyyar sa shi ma irin niyyar sai da annatu ne da haka su dole samu ya'ai ne eh فجاء يحيى على حالة مريم سمع النبي هيا يزوء أهل السيدة مريم لأن زكريا لما رأى صلاح مريم وأحوالها يعني دي يقرنا قرتي أو السيدة مريم دحالا ينسى وانقطاعها للعبادة ينكي وانت إزوء بوتر الله طلب ولدا واتو يعني مشي معه دليل والله دي مريم إن معنى تألغة إبرانية العابدة من بوتا كودام أنقالي wani guri ana ce mata albatul batul din ma mai bauta ne wata battal ilayhi jabtila shi yasa ake kiran sai da Fatima ita ma Fatima albatul ita ma mai bautan Allah da ita da Maryam din ka dauke su da Fatima din ma wanda aka yaye ta gaban duniya sai bautan Allah ne kai eh shi ne shi Ibrahim ce ma ashadda hamaka tamajja aluha ilahan mamakin wautan waɗanda suka sa wannan mai bauta Allah wai ta zama Allah معنى مريم العابدة كيف تعبد نفسها تند إتمي بوتاتي تتاع لا تبوتا تلتا وجاء يحيى مشاكلا لمريم على كل حال سيدي النبي هيا سيزيلا كما سيدا مريم تكون حالي حقا إنه رجل ولكن ما تزوج قط شين مجني أما دعك سيدا مريم أكرم الله الله يكاوزا تو أورا ما فشيبه innama al'amalu binniyat ba haka bane yawa kaje bai mai aure ba kama anna maryama ma masaha rajul kamar inda sai da maryam namiji bai taba taba ta ba yahya asha muddat az-zaman sayyidan wa hasura annabi yahya ya rayu tsawon zamani shugaba ne abun kiyayewa baya kusantar mata waja isa annabi isa shi ma yazo nafaha jibril fi maryama wato malaika jibril ya busa wato wuyar rigar sai da maryam ba da mata shakkala bashar bayan wato yaye da yanzu a namiji lauta shakkala malakan na ja isa ruhaniya faka da ya yanzu mata a mala'ika to annabi isa kawai mala'ika zai su laisa basharan da ba zai zama mutum ba walakin lamma kana aslun nafsin asalin hurawa min jibril sarat ahwalu isa kathiran ma tuhaki ahwalal mala'ikati dalilin wannan mala'ika jibril shi ya busa rayusa sai zama halayensa suna wato kwaikwayon halayen mala'iku hatta raja ila sama'i ma'al mala'ikati har ya koma sama tare da mala'iku da ƙarshe kenan to da haka shi ibrahim yace tasfihul niyyati la budda min gyara niyya yace babu makawamin anniyatu biha kiwamul ashiya'i kullum niyya da ita abubuwa suke tsayuwa da haka mutane su yi kokari su gyara niyyar mu na'am واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا na'am ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya kawo wato sai da maryam wasu fi kitabi ka ambaci sai da maryam a cikin alqur'ani eh ذكر يحيى ذكر زكريا ويحيى وسيذكر إبراهيم bayan ya ambaci annabi Yahya annabi Zakariya da annabi Yahya to kuma zai ambaci sayyidina Ibrahim wa Musa wa Haruna wa Isma'il wa Idris duk wannan Allah zai ambace su a wannan sura eh ah Allah yace ukkur Maryama kadalika ma'a haula ka ambaci sai da Maryam tare da waɗannan mazaje manyan bayan Allah kamar yadda jiya muka ja hankalin mata kun ga mata yadda suke ba masu kallabi ko aka ba eh sai ai kokari a sufaye suna cewa in lam takunu mithlahu fatashabbahu inna inna tashabbuha bil kirami falah idan baku zamo kamar su ba ma koda koyi ku yi kai dan koyi da nagartattun bayi wato rubuta ne eh وهي امرأة ولكن وصفها الله تبارك وتعالى بصفات الرجال يتم تشيء الله أما الله ينا صفا تاتا بصفا مزاجين تند الله يشيء وكانت من القانتين قانتين جمع مذكر منه ثالث لا شهادات تند ما تشيء لم يكن من القانتات تند مسلمات مؤمنات قانتات تو إتبع فساة أنم أشكين ماذا أتفاته الشخص شخص امرأتي جكي نمجن ولكن الحالة حالة الرجال بيد حالك حال المزاجين فذكرت مع الرجال ده هكا أكي أما تنسى تارد مزاجين كاي واتو ما أعلم باين الله أخي دائي كذوب وانا مطيفة أما متين يزو يكسكن تد كنسا يزمو يشين يبقامش يوتا إيه دعوتنا أن فأولئك فحسن أولئك رفيقة أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن رسول ذاك كفر في تاريخ رسول أما تقوم مكام شهوتا ألا كي يمد أن أحارب إيه. يا مريم الله تبارك وتعالى يكي شيء متى آه أوكي يكي يا مريم آه يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين لم يكن مع الراكعات وكانت من القانتين لم يكن من القانتات الشخص شخص امرأة ولكن الحالة حالة الرجال فذكرت مع الرجال إذ انتبدت مكانا شرقيا يا يندواتو تاني تشي متعلمت إزواء قولي تقبر من أهلها اعتزلت في مكان نحو المشرق من الدار تاواتو كتيتا أولي جدا تقبر در جدا عاشت ثلاث عشرة سنة في غرفة فوق المحراب في مسجد زكريا mun karanta kisan renonta a suratu Ali Imran da aka tara yi tsawon shekara goma sha uku tana kan rumfa wato a saman mihrabin masallacin annabi zakariya a nan take zama tana bocin Allah ma ra'at rajulan qattu ba ta taba ganin namiji ba an gane hatta balagat mablagha nisa'i har sai ta kai wato wato matsayin mata falamma qahurat min haizatiha yayin da ta yi tsarki daga al'ada da ita zalafilan janibin shafi sai ta kaɗai ta a wannan wato guri litattasila ɗan maƙahurat min haizaci yayin da ta yi tsarki daga al'adarsa shi ne haza huwa a sababu fi kaunin na tsofe fatnam فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا Ubangiji tabaraka wata'ala ya ce wato ta riki shamaki ko ba bayan mutane arsalat sitran ta tasattaru bihi ta sako wato kariya da za ta kare kayinta litafri ya rasa saboda ta wato gyara kanta kamar a fulatanci suna ce tinnufi shi ne falidin litafli ra'saha aw thiyabaha aw taqtasila min haizatiha ko ko dan ta yi wanka na al'ada fa arsalna ilayha ruhana sai muka aika mata wato jibril fa tamassala laha basharan shawiyan sai ya wato tsaya mata a matsayin namiji wato mai daidaitaccen halitta ja'a jibrilu ala surati basharin tamil khalqi لو جاء على صورة روحاني لبقي عيسى روحانيا لا بشرا كمان مكرمتا نعم قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا kaga wannan namiji bata taba ganin shi ba sai tace ina neman tsari wato da Allah daga gare ka in kunta taqiyan in dai kai mai tsoron Allah ne lamma ra'at rajulan dhannat annahu basharun sai ta da ci mutum ne haddaratu min ad-dunubi minha ta gargade shi daga kusantarta innahu kana in kana yakhafu Allah tabaaraka wa ta'ala in dai har kana jin tsoron Allah to kaka kusanci ne eh na'am قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا sai ce mata ai shi manzo ne daga ubangiji saboda ya saman mata ɗa amma tsarkakekke ne kala jibril lastu min jinsil bashari ni ba na cikin wato mutane rasulun malakun wato manzo ne ko mala'ika ne min indillahi tabaraka wa ta'ala na'am قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أق بغيا sai ta ce Allah ya kunu li gulam ta yaya yaro zai kasance gare ta alhali ba ta taba aure ba kuma ita ba karuwa ba walam aku baghiya qala da قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا na'am وكان أمرا مقضيا ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya ce wa wannan mala'ika ka je ya mata qala kadhalika qala rabbuki huwa alayhi hayyin wannan labari ne mai sauki bi an yanfuqa bi amri jibril fiki fatahmili bihi ki dauki junansa wa yakunu ma dhukira wala wa likawni ma dhukira fi ma'na al-illati wa linaj'alahu ayatan kuma dan misali ya shi wato wata mu'jiza fa hamalat maryamu qila hamalat تسعة أشهر تايجونا وتوتا ترني وقيل حملت ووضعت في الحين تاقل كتشكين تهيو ألوك شدها كما ألا ياي هكا ورحمة منا يا زمن تو رحمة دقا ألا جدوع لسكبا دقا الشيء وكان أمرا مقضيا وأن هلت تاشي لما ريني دماء هكم تاشي أي من ألا فنفخ جبريل في جيب درعها في ملائكة جبريل ya hura wato wuyar rigarta fa hassat bil hamli take ta ji wato juna fi batniha musawwara na'am فحملته فانتبذت به مكانا قصيا shikenan ta dauki cikin fanta badat aita lahat bihi ta kauda shi makanan guri kasiyan mai nisa dahabat ila ab'ada min makaniha ta ƙara yin nisa na'am فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا na'am قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ana zuwa wannan guri kawai sai naƙuda ya zo mata fa a ja al-makhadu ja a biha al-makhadu waje wiladat ila jid'in naqlati wato wani kucittiran dabino a jid'a naqlatin ya bisatin min wato qablu fa ja'a li ta'tamid 'alayha 'alayhi fa walada ta zo su dogara da wannan kucittire kawai sai ta yi wal hamlu wat taswiru wal wiladatu fi sa'ati duk an yi su a lokaci ɗaya eh qalat ya laitani kaitu na mitu qabla hada da a ce ma babu isa saboda abinda mutane za su gaya mata alimat ma sai taqawwalu alaiha an-nasu fatamannat al-mauta qabla wuqu'i hada ta san abinda mutane za su faɗa mata sai sai fatan da a ce ma babu isa tun gabanin wannan abin ya auku wa kuntu nasiyan mansiya koko da a ce ta zamo wato abu da aka mance shi ma a cikin mutane ba ta kai abin ambata ba na'am ai sai amma kurukan la yu'rafu wa la yuzkar saboda akwai masu iko eh kuma ba nan kadai bane duniya tana da fadi na'am فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك إياه wato da ta je karkashin wannan bishiya ku cikkire take sai ganye har ya bibi da wannan ba wata karama ta ce kamar da muka karanta kullama dakhala alaiha zakariya al-mihraba wajada indaha eh to kaga nan ma take ka wannan bishiya sai ganye sai dabino fanadaha min tahtiha a wani qira'a man tahtiha kaji fanadaha sai na jibril sai ya kirawo ta min tahtiha ta karkashin ta wani kuma sun ce mal annabi isan da tun a lokacin ya kira ta man tahtiha ke eh fanadaha min tahtiha nadaha jibril kana asfala minha Allah tahzan kakki wa ciki qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya ubangiji ya sanya korama a ƙarƙashinki ga ruwa za ki amfani da shi kakki da mu. Amma annabi sallallahu Alaihi wasallam shi haihuwarsa duk wani abu ma babu. shauki dani radiyallahu anhu yace a annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ta kasan cibiya ne ba wanda ya ga wannan kawai iyar mata ga haske ne an gane ai da aka kage ita sai da maryam ta buƙaci okay خلاص خلاص duk karatu ya koma riya yanzu duk ibada ya koma riya sai an dauka a waya Allah kiyaye Allah sallimna kafin ni in fara a yanzu a ɗauki karatu na a waya wannan ya jima saboda ina tsoron sai duk ibadan mutum ba zai tafi an gane ai kana ganin kana ibada kana bautan Allah kana karantarwa kana waye kullu ana daukan ka auya ba kana jin wani abu ba sai ka je lahira ba kuma Allah ya kiyaye mu albarkan shi eh shikenan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ta karkashin cibiya ne babu wani abu iyar ma kawai haske ta gani ra'at ummi hina wada'at nuran adaa laha kusuru busra to da haka shi kawai haka aka gani amma ita sai da maryam ta ga an kawo mata korama za ta yi amfani da shi وكان النهر وكان النهر انقطع وبقي وبقي ارضا يابسه ففاض النهر تاكي ورمى التفرنيا نعم وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا yace kuma ki girgiza wannan kututturen dabino wato zai fado miki da danyen dabino janiyan abin tsinka cin dabino wato ko danye ko bushashe yana taimakon mace mai nakuda saboda yana taimakawa mahaifan ta yi karfi kuma zai taimaka karin jini ba zai zuba da yawa kuma ko bayan ta aiki ma yana da yana da kyau ta rike cin dabino din kuma ko ba ma haka mace din yana da kyau tana cin dabino yana taimakan ma'aikansu yana suna yin karfi mahaifin yana karfi eh yana maganin maganin naƙuda eh akwai wannan zan ba da bara amma sai an biya ni wannan wannan me sunan shi ya nan wannan me sunan ayar nan wannan na suratan hajj ne ko akaramta la wannan na ba a'a ba shi ba wannan na na na na guda wannan akwai shi na na ba wasu da zan ba mutane to ina ji sirri ba a faɗin su ba a faɗin su sai sai amma da zan ba ku albarkar shi tun da kun zo da su an gane ina tuna zan ga muku eh dan amin eh an ce asiru inda bi amin nasu man kaskantattun mutane suke ba da sirri amma dukkan ku almajirin shi tijjani saboda haka za a ba ku eh mana almajirin shi tijjani babban mutum ne wa sai na'am فكلي واشربي وقلي عينا نعم فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ce mata ta ci daga waɗannan dabinu wa sharabi ki sha daga wannan korama wa karri aina kake da muki farin ciki farin ciki ne same ki fa in ma tarayinna ahdan min al-bashar kenan idan kin ga wani a cikin mutane tambaye ki game da wannan yaro to ki ce masa ke kin yi ba ka ce ba kya magana inni nazartu sawman sai ba ka san yin azumi da rahmani don Allah imsakan kullu man khatabaki la tukhasini duk wanda ya magana da ke kake jayya da shi wala tarji alaihi kakki ma mai da masa kuli inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya ba zan wa kowanne dan adam magana ba hada huwa aslu as-sawm rashin wato yin magana aslu as-sawm al-imsaku an al-kalam fa hamalat hada al-walad eh damul damul idha saba an-nahar hajjar eh na'am فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا na'am wato fa atad bihi qaumaha sai ta zo da shi wa mutanenta wato shi annabi Isa din qalu ya maryam laqad jiti shay'an fariya kin zo da wani lamari mai jima haitu ataiti bi waladin min khairi abi kin zo da ɗa ba uba na'am يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا suka ce mata ya ƴar uwar annabi harun wasu sun ce huwa rajulun salihun wato wani mutum nagari ne wasu kuma sun ce a'a su zuri'ar annabi harun ne ya shabihatahu fil iffati me kama da dan uwanta a kamewa hada imma harun nabiyullahi li'annahu aqu jaddi maryam wato dan uwan kakan a da maryam fa kana harun lamma kana akha jaddi maryama sara akha akhan laha sai zama mata ɗan uwa eh hada rajul ismuhu harun fi zaman maryam rajul salih aw harun jadd maryama ma'na ya ukht harun ka ma'ad awfi ما كان أبوك يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء واتو بابنك بزمنتو متمن بنزابا بزمو مزلاتي با وما كانت أمك بغية wato ma'aifiyarki ba ta zama karuwa ba ta ya za ki zo da wannan yaro domin aina laki hadal wani an ce bid'ar da ta ɓaci to matsala daga ɗan ɗan uwanta ne da ma'aifinta da ma'aifiyarta shi yasa Allah ya ce ya ukta haruna ke ƴar uwar annabi haruna to kai kana ga ƴar uwarka za ta zama ƴar iska ainihin ta ne ko ya ukta haruna ma kana abuki mar'a sauri shehu ibrahim yace zina ita gadon ta ake shi yasa yace ma kana abuki mar'a sauri ma'aikinki ba mazinaciya mazinaci ba ke zaki zama mazinaciya to duk wanda ka ga yana zina ga dare shi yasa wallahi sallahu ce ki yayi zina in dai ka kuskura kai so ɗaya ma sai arama in dai ɗaya kai to fa ba zai yi wa Allah sai an yi da haka mutum idan yana son salama lafiya kalau kada ya kuskura yayi zina ma kana abuki ra'a sau'in wa ma kana ummuki bagiya gado ne shi yasa aka faɗi haka man zana zuni ya bihi walau da tsani darihi ko da da katangar gidanka da jikokinka da 'ya'yanka sai an yi in dai ka taɓa wa 'yar wani to sai an yi da naka ko jikarka ko ba ka duniya sai an yi wannan da haka ɗan adam shi wannan ba ƙaramin mutum ba ne gonarsa ta farko shi ne aure ai sai an samu ɗan adam ake maganan wato sallah azumi zakka hajji da wani waye to kai ɗan adam ka lalata shi sukutun ɗinsa ka lalata da wannan karamin laifi ne malam kai kawai dan kana da sha'awa malam ka je kai ta aure malam malam wallahi sallahi duk wanda ya lalata zuri'ar wani mutum ya kawo da babu uba to wallahi sallahi ya taba Allah tabawa da ya wuce tunani bayan haka abin da ya fi samuni luwaɗi abu da ya fi wannan luwaɗi saboda shi luwaɗi babu ma ɗan shi wannan ba ta ya ɓata zuri'ar shi ba ba nasab to wannan kuma zuri'an dan mabamu kuma kowanne igon maniyi mun sha karanta a tafsiri yana zuwa da mala'ikun da suke kiyaye gabansa mala'iku 360 kowanne igon maniyi haka yake fitowa shi yasa idan maniyi ya zo fita fitar sa malam daban ne karafinsa daban ne to waɗannan mala'iku ta da suke fitowa da shi ya zan mutum ko bai zan mutum ba shi yasa adadin saduwa da kai na sunna adadin 'ya'yanka a aljanna duk wani saduwa da mutum ya ko ba halicci ɗa ba to za a baka ɗa da shi aljanna wanda haka yake to da haka idan mutum ya zama yana luwaɗi to waɗannan mala'iku ma ya kashe su luwaɗi so ɗaya ka kashe mala'iku ɗari uku da sittin mala'ika je da wannan gaba Allah ya za ka yi balle a ce ba wai wannan shi ne sana'arka ai wannan ba ƙaramin bala'i ba ne to ya fi zina muni dalilin wannan amma zina babu laifi da ya wuce sa'a da haka mutane wallahi ku kiyaye in ma baka kiyaye dan Allah mallan ka kiyaye zuri'arka ma eh sai kana son yarka ko jika ta zama mazinaci ya karuwa to in dai ba ka so haka to kaka taba yin mutum amma ma da maka taba din to ka saya da kudin ka wannan ka biya naka ba da a biya mana ita za ta je kana neman bazan ba kai ka biya kudi kai ba to wannan ba za a biya ba naka ba za a biya ba za a yi ita za ta je ka nema wallahi a kiyaye Allah ba a taba shi malam wallahi akwai ni malamin mai yana ce wallahi Allah ka rubuta ne ba a taba shi na'am Allah kusa irin wannan yaro wanda ka taba shi kuka kai masa wannan ma kuka to dan haka duka wa tadu kullu zati hamdin hamla to na gode malam wannan shine baran naku 41 ake rubuta shi idan ka rubuta ayan nan idan ka je asibiti sai alƙali ce likita consultant ne ce za a yi tiyata ka ce likita ba za a yi tiyata ba ba in yace za a yi tiyata ka ce ba za a yi ba ka rubuta 41 wannan ka ba matarka ko yarka ta gani wa tabda kullu zati hamlin hamla ta ki za ta aihu in ka bar awa daya yawa yawa sai ku ga saniya dama shanun lafi dole sun kada da Allah ya taimaka to an gane saboda haka shi yasa Allah ya ce mata ma kana abuki mar'asau'i wa ma kana kummuki baghiya a gane ku rike shi yana da muhimmanci musamman masu darni dan dubu uku ko za a biya ka yawa فمن أين لك هذا الولد يا أخت هارون والدك, والدك إمران ما كان امرأ سوي babanki Imran salihin mutum ne ba mazinaci ba wa ummuki Hannatu bintu Faquda ma kana zaniyatu iyarki sai da Hannatu bata zamo mazinaciya ba min aina laki walad ta ila kika jajiz na hakika ai shikenan na'am فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا take ta amsa umarnin Ubangiji fa asharat ilayhi wato ta nuni gare sa an kallimu kuma sa magana in tasalat amr Allah amsakat an al-kalami ta kame gabarin magana wa asharat ila al-walad na'am قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا.
بس كلمة ماكي قالوا كيف نكلم من كان صبيا في المهدي wanda ya zama wato yaro a shimfiɗa goyo ta ya zama masa magana a yunkinu mauludun fil mahadi ma kabila hulka wadilu kai ko da ungozo ma basu karɓe sa ba badu kai fa nukallimu ta ya za a masa magana ka kamal waladu take yaro ya tashi wa huwa fil mahadi wa ashara bi asbu'ihi haka ya nuni da ƙarya tsasta wato yana cewa inni abdullahi wato shi fa bawan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ana haifansa yayi magana yayi tasbihi yayi sajada wa Allah ya nuna sama Allah kuma ɗaya shi ma haka yake inni abdullahi awwalu ma naqada bihi inni abdullahi raddan ala qaumi ya faɗi haka saboda yana raddi ga mutanensa alladhina ja'aluhu fi ma ba'du ilaha wanda suka sanya shi ubangiji baya na'am yace atani alkitab ya ba shi injila tun a lokacin kaji manya. Eh, waje alami nabiyan ya sanya shi kuma annabi waje alami mubarakan aina maku. Ok.
Waje alami mubarakan aina maku. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.
وجعلني مباركا ألا يسمي شيء البركة ذكين ديك يلا أمفاني متانيني يلا أمفان المتاني aka nan kuma yace Allah ya umarce shi da yin sallah da ba da zakka ma dumtu hayya wato tsawon rayuwarsa wa barran wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya wato su bayin Allah kashi biyu ne akwai wato mutane waɗanda suka zamanto ashabu dalal wato kamar shabu a cikin waliya akwai irin waɗannan akwai ko waɗanda ba shabu ba To da haka shi annabi Isa yana daga cikin ashabul dalal bayan Allah ne wanda suke da wato wata kususiya a wajen Allah suna iya magana ko komai bai faru ba. Babu wanda ya isa nuna kansa a gaban Allah kuma Allah ya bar shi. Sai yiwu ba, shafe sa za a yi. Amma shi gashi yana magana mana. Manya kenan. Yace wa ja'alani نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي يشركم ألا يسمع مني بيا جمعي فياتا لأنه لا أب له ولم يجعلني جبارا بيسمع شيء جرما كيبا وتتعبي كذا النبي يحيى ألا ليجي مسا لا تشيل جاء كنسا لما أما شيء كما شيء جاء كنسا فلاك وانا شيل جلال أتكي ولي أكو إنه وطنا إيه نعم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا yace kuma amincin Allah ya tabbata gare shi ranar da aka haife sa cikin aminci kuma ranar da zai mutu zai mutu cikin aminci kuma zai tashi ran kiyama cikin aminci yau ma uba asahiya ba zai yi bawan Allah ya faɗi wannan a karan kansa wajen Allah ya zama akwai ba shedan ya aka yi ko khalaqtahu min nari khalaqtu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin dalilin wannan Allah ya ce fakhruj ya kore shi da haka ya nuna kansa ko eh fihi ma taqaddama lis-sayyid Yahya wato eh na'am to da Allah an ƙara mini minti talatin amma ni ba ina so amma rangume na ƙara minti goma sha biyar ne saboda karatu akwai wahala yawwa ka yi tafsirin awa ɗaya da rubi ɗin zai ba mutum wahala kuma ina koyarwa har yanzu in mun tashi ma zan ci gaba da koyarwa har zuwa wajen magariba to da haka wahalar za ta yi wuya na ƙara mutane minti goma sha biyar eh da haka za a yi a zuwa zuwa minti biyar sai zama da minti ashirin sai a mun abuwa da Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai gobe mu ci gaba